الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tayyib muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta halarto wata ramadan mai albarka da ya gabata har yanzu kuma ya juya mana baya tare da abin da ya naɗa daga wajen bayi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ramadani ya zamanto kyakkyawar shaida gare mu a wajen Allah subhanahu wata'ala dangane da kyawawan ayyuka muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin waɗanda ya yantar a wannan wata mai albarka da ya gabata Allah kuma ya amsa mana dukkan ayyukan alkhairi da aka gabatar ya ɗora mana shi a mizani na kyawawan ayyuka gashi kuma cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso har wannan lokaci yau in ban kuskure ba yana 23 ga watan shawwal shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun wambai cikin garin Azare ci gaba da darussan da muka saba yi a ranaku na litinin da kuma laraba ranar litinin mun kammala wani littafi taskiyatun nufus wanda a Dr. Ahmad Farid hafizahullah ya tattara daga cikin littafa na magabata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka karanta Allah ya sa abin da muka karanta ya zame mana hujja ba ya zamanto hujja akan mu ba to ga wani sabon littafi da zamu sake biyewa a yau insha Allah shi ma zamu ce kaman dori ne akan wancan da ya gabata wato shi ma zai batu ne fi nafsil maudu an zaɓi wannan littafi mu ci gaba da shi saboda dalilai guda biyu abu na farko malamina ya ce mun na sanya shi kuma hanna da ambata masa cewa ai littafin da aka gabatar a baya maudu'unsu ɗaya abinda ya ambata sai ce aiko maudu'i ne da ake da matukar kishirwarsa domin yanzu abu da yawa da mutane suka rasa shine inganta tauhidinsu tare da inganta zukatansu da kuma inganta ɗabi'a wannan abubuwa ana da matakar tasgaro a wajen bayan Allah game da shi alal haƙiƙa za ka ga ana dagewa wajen ibadat azumi nawafil karatun alƙur'ani da abubuwa da suka shafi irin waɗannan amma wajen tarbiyya akhlaƙiyya lalle za ka ga har yanzu muna nan a baya akwai buƙatar mu ci gaba da dandaka junanmu domin mu samu zukatanmu su tsarkaka Allah maɗaukaki ya yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama jinjina ya ambaci irin assignment ɗin da ya bashi ya ambaci irin matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi da aikin da Allah ya aiko shi da shi yayin da Allah ya ce wallazi ba'atha ikum rasulan ko na'am ba na jin abin da kuka faɗa wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya aiko da wani manzo a cikin ummiyai ana nufin larabawa domin su ne waɗanda aka fara aikowa saƙo a cikinsu mai Allah aiko wannan manzo ya yi ya tilo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yi zakihim haka ne ko? to kaga nan wajen shi ne taskiyatun nufus ta shigo kuma yana ƙoƙarin koya musu tarbiyya shine at-tazkiya anan ya koya musu kyawawan ɗabi'u ya tsarkake musu zukatansu da akhlaqinsu da muru'arsu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kuma ya koyar da su shi alqur'ani kana ya koyar da su bayanai da suka fayyace shari'a wanda suka zo cikin hadisansa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin tare da cewa gabanin a aiko musu annabi suna cikin bata wanda yake bai buya ba bayyanannen bata don haka ashe mutane suna da matukar bukata na irin waɗannan darussa domin a samu a kyautata zuciya a kyautata gabbai a kyautata ɗabi'u sai su zamanto abokan rakiya ma'ibada kuma wanda gabban za su yi Allah Ubangiji ya datar da mu shi asalin wannan littafi an rubuta shi ne a matsayin tambaya da aka yi za mu ji tambayar da ita ce aka fara a littafin tambaya ce irin wadda aka saba rubutawa in ana darasi ko kuma a je a sami mai karantarwa a masa tambaya to irin wannan tambaya ce aka yi mashi mawallafin littafin wato a shekul allama ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah aka fara littafin da bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in da Allah muke neman taimako سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناكد أن تنبي شيخ مالمنا jagora wanda yake jigo almutkinu mai tantancewa al'amura alhafizu hafizi janibi biyu na alƙur'ani kuma alhafizu na hadithi annaƙidu wanda yake da ƙoƙarin tantancewa tsakanin gaskiya abin da ya inganta da wanda bai inganta ba shi ne annaƙidu shamsuddin sunansa kenan abu abdullahi alkunyarsa kenan shine Muhammad asalin sunansa kenan Muhammad Shamsuddin sunan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kenan Shamsuddin Abu Abdullahi Muhammad ibn Sheikh Taqiyuddin Abi Bakrin al-ma'ruf ibn Qayyim al-Jawziyya zadahu Allah min fadlihi wato shi Shamsuddin Abu Abdullahi Shamsuddin Muhammad ibn Sheikh Taqiyuddin Abi Bakr sunan babansa taqiyuddin abubakar sunan babansa kenan abubakar ibn ayyub shi babansa ne ake masa inkiya na ce abu a sheikh abubakar ibn ayyub ƙayyimul jauziya shi ne ake masa wannan inkiya in an ce ƙayyimul jauziya ƙayyimu kama a ce mudir headmaster ko principal ko provost ko vice chancellor wanda yake gudanar da lamarin makaranta aljauziya makaranta ce kama a ce mudirul madrasa to me yasa ake ce ba yana nufin duk kowace makaranta ce sunanta aljauziya ba saboda shi ne shugaba na wata makaranta da ake ce da ita aljauziya a damashka me yasa ake ce da ita wannan makaranta aljauziya saboda akwai wani babban malami shine assasa ta shine Yusuf ibn Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi to shine wanda ya assasa makarantar Yusuf ibn Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi to sai ake ce da ita al-madrasatul jawziyya an yi idafa wato makaranta ta ibn al-Jawzi to bayan kushewarsa ana samun malama waɗanda suke shugabanta shi baban ibn al-qayyim al-jawziya sai ya zamanto shugaban wannan makaranta babbar makaranta ce da ake karantar da mutane ulum to shi yasa ake shi kuma sai ya shahara duk ƴaƴansa haka ake ce da su kowane ɗansa sai ya ce da shi ibn qayyim al-jawziya ibn qayyim al-jawziya sai ya ce fulan ibn qayyim al-jawziya mun gane ko to amma shi ibn al-qayyim al-jawziya sai fi shahara da suna shi shamsuddin kenan muhammad ibn abi bakr qayyim al-jawziya baban nasa kenan to tambaya aka masa aka ce ma taqulu sadatul ulama wa a'immatid din ma taqulu sadatul ulama wa a'immatud din radiyallahu anhum ajma'in ga nafsu su'al mai jagorori maluma shugabannin addini za su faɗa Allah ya yi yarda gare su gaba ɗaya fi rajulin butuliya bibaliya dangane da mutumin da aka jarrabe shi da wata jarraba wa alima kuma ya san annaha inistamarrat bihi wannan jarrabar in ta ci gaba game da shi afsadat alaihi duniyahu wa akhiratahu za ta bata masa duniyarsa kuma za ta bata masa lahirarsa wato mutum ne yake yin tambaya ya tambayi ibn al-qayyim al-juziyya me ku malamai za ku faɗa dangane da mutumin da aka jarrabe shi da wata jarraba bai bayyana ta ba amma dai ita wannan jarrabar tana da illa in ta ci gaba wanzuwa tare da shi wala Allah jarraba ce ta ɗabi'a ko itikadi ko abin da ya kama da haka in ta ci gaba tare da shi to za ta lalata masa duniyarsa za ta lalata masa lahirarsa wa qad jitahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin kuma yayi iya bakin kokarinsa ya tunkude ta ta rabu da shi ta kowace hanya fama yazdadu illa tawaqqudan wa shidda amma ita wannan jarabar ba ta ƙara komai ba duk da tun kuɗe ta da yake illa tawakkudan sai cinnuwa kawai ta ci gaba da yi wa shiddatan tana ƙara tsanantuwa a gare shi gashi kuma in ta ci gaba za ta ɓata masa addininsa za ta ɓata masa duniyarsa da lahirarsa famal hilatu fi dafi'iha wace dabara zan yi domin na tunkuɗe irin wannan jaraba idan ta bujiro min abin da zai ɓata addini ya ɓata duniya ya ɓata lahira kasa irin wannan jaraba tana bujirowa mutane ta kusurwa mai yawa wama tariqu ila kashfiha wace hanya za a bi dan a yaye ta farahimallahu man aana mubtala wannan ita ce tabbata sai kuma cika ce da addu'a Allah ya rahama ga duk wanda ya taimaka ma wanda aka jarrabe shi ya fidda cikin jaraba wallahu fi auni al-abdi kuma Allah yakan taimaka wa bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi matukar bawa yana taimaka ma dan uwansa aftuna ku ba mu fatawa dangane da hanyar da za mu fita daga cikin matsala wadda za ta lalata mana duniya da lahira ma'ajurin rahimakullah rahimakumullah muna muku fatan samun lada a wajen Allah Allah ya muku rahama wannan ita ce nafsu su'al tambayar da ake mai ibn al-qayyim al-jawziya kenan sai ya rubuta wannan littafin an rubuta masa tambaya sai ya rubuta littafin nan dan ba da ansa shi saka aka ce ibn al-qayyim al-jawziya kamar yadda malaman tantancewa suka yi bai sanya wa littafin suna ba wannan rubutun haka ne kawai ya fara ya tambayar ne ya rubuta tambayar da aka rubuto masa sai kuma mubasharatan sai ya fara rubuta ansar shi saka yadda aka saba idan zai yi littafi yayi muqaddima ya sanya wa littafin suna kuma zai muqaddima duk wannan babu bai masa muqaddima ba kaga kai tsaye kawai da tambayar ya fara kuma sannan bai sa wa littafin suna ba lokacin da aka fara buga littafin ne daba'atul hindi shine sai suka sanya ma littafin malamin da na manta sunan malamin amma hindu indiya ana aka fara buga shi shekaru da dama da suka wuce bai kai shekara ɗari ba amma da ya ɗan ja da yawa to lokacin da aka buga littafin shine sai aka sanya ma suna aljawabu shafi fi man sa'ala ko liman sa'ala anid dawa'i shafi as-su'alul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi sai aka sanya wa littafin suna haka to daga baya kuma da aka sake yin at-tab'atul misriya akwai malamin da ya sake bin makhdudat din sai ya tantance sai shi ya fara sanya masa shi kuma wannan suna ad-da'u wad-dawa' to saboda saukin saja'in da ke cikin wannan sai zama to duk subsequent taba'at da aka yi sai ana ta sa masa wannan suna adda'uwar dawa adda'uwar dawa amma duka sunaye guda biyu sun fito a cikin ma'anar abinda malam din ya faɗa na ansa da kuma tambayar da aka masa can idan an ce ajjawabul kafi wadataccen bayani liman sa'ana anid dawa'i shafi ga wanda ya tambayi a bashi maganin da zai warkar da shi sai aka ba ai dama tambayar kaga yana neman magani ne da zai warkar da shi akan wani abu to nan kuma sai aka ce adda'u waddawa sai aka ce jinya da kuma maganinta saboda za a ambaci jinyoyi ne ala ayi halin sai aka ce wannan sunan adda'u waddawa shi yafi me ya saka saboda wasu malamai sun ce an hakaito shi wanda ya fara ambaton wannan almajirin ibn al-qayyim al-jawziyya ne wato ibn rajab alhambali babban malami shi ma wanda yake gwani ne a wannan janibi na tarbiyya da tazkiyatun nufus to shine ya so mu ambatan littafin malamin nasa shi wannan littafin a matsayin adda'u waddawa to wannan da yanzu shine wanda yafi shahara wallahu ta'ala a alam kowanne kuma ana amfani da shi to mun dai ci tambayar da aka yi wa malam ko ko ba mu ji ba na'am tambayar akan me na'am mutumin da aka jarrabe shi da wata jarrabawa kuma ita jarrabawar in ta ci gaba za ta masa me za ta lalata masa duniya ta lalata masa lahira kuma bai naɗe hannunsa kawai ya yi shiru ba ya iya bakin ƙoƙarinsa ya runkuɗa wannan jarabawa don katta ɓata masa mai duniyarsa da lahira amma kuma ya gagara tun kuɗe ta sai ƙara ruruwa take yi tana ƙara tsananta shi ne tambayar tasa yake roƙon mai malamai za su faɗa dangane da mutumin da irin wannan jaraba ta same shi wace dabara za su faɗa masa daga cikin nassosi inda zai samu kuɓuta daga cikin irin wannan jarabawa domin al'amarinsa ya inganta kada ya asarar duniyarsa da lahirarsa ai shine babban manufa ta kowane musulmi ko duniyarsa ta kyau lahirarsa ta fi kyau fakataba sheikh rahimahullah sheikh abu abdullahi muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama sai ya rubuta masa ansa ba shi kaɗai ba har mu ma da 'yan bayanmu da za su riski wannan littafi sai ce alhamdulillahi amma ba'ad godiya ta tabbata ga Allah kun ga babu wata dogon muƙaddima ko alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah amma ba'ad yace bayan haka faqad thabata fi sahihi al-bukhari ya tabbata a cikin sahihul bukhari min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadithin abu hurairah Allah yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala ya jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa kaga daga abin da ya faɗa ma sai sunan littafin ya fito ko adda'u waddawa ai ashifa shine addawa magani waraka yace Abu Hurairah ya ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai saukar da wata jinya ba illa anzala lahu shifaa face sai da ya saukar masa waraka hadisi ne Bukhari ya kawo hadisi ingantacce da aka ashe kowace irin jinya tana da warakarta wa fi sahihi muslimin ya zo cikin sahih muslim kuma min hadithi jabir bin abdullah daga hadithin jabir dan abdullahi Allah yarda da shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce likulli da'in dawa'un kaga ba a yi kaidi ba ko ga kowace jinya akwai mai akwai waraka akwai maganinta kowace jinya haka annabi ya faɗa don haka babu ƙaidi idan har misali a ce likitoci sun ce ko masu bincike sun ce wannan jinya ce wadda ba a warkewa sai mu ce a iliminku ne amma warakar tana nan Allah ya saukar ku ne dai ba ku gane ta ba likulli da'in dawa'un ga kowace jinya tana da warakarta tana da magani fa idza usiba dawa'ad da'u idan kuma magani ya shafi wato wato jinya fa idza usiba dawa'ud da idan aka shafi jinya da wani magani ko da maganinta bari a bi izinin lahi sai kuma a warke da mai da izinin Allah kagana ana nuna mana asababu kenan shine addawa almusabbibu Allah ba maganin ne zatinsa yake da tasiri ba shi sababi ne amma dai Allah ya sanya magani ya zamanto sababi na me na waraka wa fi musnad al-imam Ahmad cikin musnad imam Ahmad Allah ya masa rahama min hadith Usama ibn Sharik daga hadithin Usama dan Sharik anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa'a Allah bai saukar da wata jinya ba face sai da ya saukar mata da me sai da ya saukar mata da maganinta warakarta duk jinya tana da magani tana da waraka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya san magani ya san magani wanda kuma ya jahilci magani shi da ya jahilta amma kada ce babu akwai ashe ba wani abu face yana da magani ai ya fara wannan shimfiɗa ne saboda shi mai tambaya ya ambaci baliya jarabawa an jarabe shi da wani bala'i bala'i kuma a matsayin jinya yake to duk abin da kaga na matsala idan ya bujiro maka ba matsalar da batta da magani sai dai in baka san hanyar da za a fita daga ciki ba kowace matsala da maganinta duk matsala ta duniya tana da mafita sai dai in baka san mafitarta ba don haka duk wani abu da zai zama ka matsala ya ce zai kange maka hanyar aljanna ko ya ɓata maka duniyarka to fa yana da mafita ƙur'ani da hadithi sun nuna maka mafita inda za ka kuɓuta duniyarka ta yi kyau lahirarka tafi inganta wafi lafzin a wani lafazi na da imam ahmad ɗin ko wanda imam turmuzi ya rawaito shi ma daga hadithin usama ibn sharik kuma sheikh albani ya inganta cikin sahihul jami' annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha lam yad'a da'an illa wada'a lahu shifaa'an aw dawa'an illa da'an wahida Allah madaukaki bai taba aza wata jinya ba face sai da ya aza warakatta ga jinya kuma ga waraka au dawa'an ko dai ce shifa'an ko ce dawa'a in an ce shifa'a waraka dawa'a magani ai magani shi ka sabbaba me waraka sai annabi ce illa da'an wahida sai dai jinya guda daya ita ce Allah bai sanya mata magani ba faqalu suka ce ya rasulullah wa ma hi wa ma huwa ya manzon Allah wace jinya ce qala sai ce alharimu tsufa tsufa batta da magani tsufa batta da magani ba wani magani da za ka yi ka koma yaro in tsufa ta same ka sai dai ka yi haƙuri kawai Allah mana kyakkyawan ƙarshe more rayuwar tun kana da ƙuruciya bi Allah kai tanadi tun da ƙarfinka in lamarin ya tafiya ta soma tafiya sai kaga abin ya gagara qala tirmidhi abu isa da ya rawaito hadithin yace hadha hadithun sahihun wa hadha ya'ummu adwa alqalbi warruhi walbadani wa adwiyataha daka ibn al-qayyim sai yace waɗannan hadithai da ya kawo su da isnadai mabambanta marwaita mabambanta riwayan bukhari daga abu huraira ta muslim daga jabir dan abdullah ta ahmad bin hanbal da ta turmuzi duka daga usama ibn sharik da aka nuna babu jinya face tana tare da warakarta ko maganinta sai ya ce wannan batun da annabi ya game adwa alƙalbi jinyiyyuka irin na zuci jinya ta zuciya ai zuciya tana da jinyuka ko Allah ce fi qulubihim maradun akwai amradul qulub suna nan wanda shi mawallafin ibn al-qayyim al-jawziya ya baitun su a cikin wani littafin sa bayani shafi bayani daki daki daki daki yadda za a magance wannan da yadda za a kubuta daga kaidin shaitan cikin wani littafin sa igafatul lahfan min masaidi shaitan amradul qulub nau'i nau'i ne to don haka nan yace ya hada da dukkan nau'o'i na jinyiyuka da zuciya ke yi wa ruhi da jinyiyuka wanda ruhi yake yi wal badan da jinyiyuka wanda jiki yake yi kun sa akwai bambanci ko tsakanin albadanu wa ruhu ko kuma alƙalbu wa ruhu akwai bambanci tsakani alƙalbu zuciya ruhi kuma rai suna da bambanci akwai jinyawa da ta ta'allaka ga zuciya akwai jinyuka da suka ta'allaka ga ruhi akwai jinyuka da suka ta'allaka ga jiki akasarin mutane wannan suka fi sani to kowanne Allah ta'ala ya saukar da maganinsa ya saukar da wannan ya game dukkan jinyayyukan na waɗannan ɓangarori wa adwaitaha da kuma magungunanta wa qad ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahala da'a ai idan muka yi la'akari zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jahilci a matsayin me a matsayin jinya jahilci ai jinya ne me yake warkar da jahilci barakallahu fikum ilimi waja'ala dawa'ahu su'al al-ulama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya maganin jahilci tambayan malama ji ana tambayan malama in kana tambayan malama ai zaka samu me zaka san ilimi farawa abu dawud fi sunanihi min hadith jabir bin abdullah radiyallahu anhu kala domin abu dawuda ya rawaito a cikin sunan ɗansa daga hadithin jabir ɗan abdullahi ya ce kharajina fi safarin wataran mun fita tafiya فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه wani mutum daga cikinmu sai dutse ya buge shi a kai fashajjahu sai masa rotse fi ra'asihi a kansa rotse shi ne kai ya kwaye ka samu mummunan farfashewa a kanka jini na zuwa fata ta ɗaye sai dutse ya buge shi sai samu irin wannan wala Allah sun zo ta ginin dutse ne dutse ya sirtato wallahu alam yadda abin ya faru ya dai samu mummunan rotse a kansa sun mahtalama da wannan rotsen akan nasa na mikin kuma sai mafarki mafarki irin wanda mutum yake ya sadu da mace da ya farka fasa ala ashabahu sai ya tambayi abokan tafiyarsa faƙala ya ce halta ji duna lirukhsatan fitta yammum shin kuna ga ina da rangwame da zan iya yin taimama tunda yanzu wanka ya same ni kuma ba zai yiwu ba zan iya yin taimama alu sai suka ce ma na je dolaka rukhsatan mukan ba mu san kana da wani rangwame ba wa anta takadiru alal ma alhali kana da damar da za ka yi wanka je ka kai wanka kawai a wannan raunin da ka ji ne za ka ce ba za ka yi wanka ba ka je kai wanka faga tasala kuma sai je wanka famata sai Allah ya ta'allaka aljizinsa da wannan wankan sai sabbaba masa jiki ya dinga makyarketa kuma sai mutu yan sun ba da fatawa ba su sani ba falamma kadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Jabir ya ce yayin da muka iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ukhbira bidhalik sai aka bashi labarin haka ga abin da ya faru fa qala sai annabi ya ce qataluhu qatalahumullah ai so suka kashe su qatalahumullah ba yana nufin ya tsine musu bane tir da wannan aiki da suka aikata su yi ba da fatawa akan jahilci tir da wannan dabi'a su suka kashe shi tir da irin wannan dabi'a ka ba da fatawa akan jahilci ala sa'alu izlam ya alamu ba sa je su yi tambaya ba su ma in ba su sani ba yanzu annabi ya jingina musu me na'am jahilci annabi ya jingina musu jahilci sai ce fa inna shifa al'iyyi as-su'al al'i huwa al-jahl annabi sai ce ai waraka na jahilci shine tambayan maluma yanzu kaga ashe jahilci karan kansa shi ma me cuta ce Allah bai saukar da warakarsa ba warakarsa shine karka yadda ka aikata abu sai ka san hukuncin Allah Allah jikan Abdurrahman al-Akhdar yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fihi wa yas'alal ulama kaga maganar annabi ya faɗa amma da wani lafazin daban ashe komai yana da warakarsa duk jinya tana da magani in kuma aka je gaba gadi ba tare da sanya magani ba to sai a zauna a cikin jinya sai ta illa amma idan aka nemo magani aka sa to sai kaga an samu waraka insha Allah sai annabi ya bada ansar ya ce inna makane ya fihi an ya tayammama ai abin da zai wadatar masa a irin wannan yanayi ba sai ya yi wanka ba shi ne ya yi taimama wa ya'sira ko kuma ya sanya ya daura ay ya'siba ya daura ala jurhihi khirqatan a jikin wannan mikin nasa ya sanya kyalle in har yana ga zai iya yin wanka kar ya bari ruwan ya taba jikin mikin sai ya sanya bandeji ko ya sanya wani abu da zai daure wannan wajen thumma yamsahu alaiha in ya zo sai ya yi shafa a daidai wannan wajen sai ya ɗora hannunsa ta saman bandejin sai ya shafa waya ga silusa ira jasadihi sauran jikin nasa kuma sai ya wanke amma kada zuba ruwa a kai in kuma har hakan ma ba zai yiwu ba yana ga zai sabbama masa zazzabi ko kuma zai iya kawo masa siraya na wannan mikin ko kuma ya kawo ta akhur buru'in jinkirin waraka sai ya taimama taimama ta isa fa inna ma shifa al'iyyi as-su'al fa akhbara anna al-jahala da'un sai annabi ya bada labari cewa jahilci fa jinya ce wa anna shifa'ahu as-su'al waraka ta jahilci yi tambaya kafin kai aiki duk abin da zaka yi kada ka yi shi gaba gadi yi tambaya ya ake yin kaza menene hukuncin kaza kaza ne da ake yi shin ya halatta abubuwan da kuke ga ana tattallatawa matasa a cikin waya din nan kudin gaggawan nan shin a shari'ar musulunci ya halatta irin wannan sai ka je ka tambaya waɗanda suka san abin kada ka tsammata irin waɗannan abubuwa na zamani da suke zuwa kowane malami mai karantarwa ne zai iya bada ansa akai ba kowa ne zai iya bada ansa ba sai wanda ya san wannan abin ko kuma ya kira waɗanda suka san abin sun masa dukkan cikakken bayani ciki da waje to sai san a wani ma'auni kuma za a ɗora shi a shari'a amma kada gaba gadi kawai sai kaga sau da yawa matasa sun shiga irin wannan kuɗin gaggawan an tallata masa idan ka saka naira dubu za ka samu dubu uku dubu goma kasa kowane sati garanti akwai naira dubu sha biyar ko abin da ya kama da haka yin dubu ɗari kasa ai akwai irin wannan ko sai ka gana ta shiga da wasu ma wanda suka kazanta kudin da yawa ake taso kudi kudi na rai za a kai kudi Allah da gaske kuɗi yana wahalar da mutane yana gigita wa mutane addininsu billahi lalli kuɗi wadda ya samu kuɗi Allah ka shirar da mu ba kuɗin aka ki ba amma a kokari a same shi ta hanya mai tsafta kuma kara aici da zuci wala ya bata anna ahadukum istibta'a rizqi على أن يطلبوه في معصية الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم kada yanku jinkirin kuɗi ya sa ya ci da zuciya neme shi ta wajen sabon Allah to a rika yin tambaya kafin ai kome wa kad akhbara Allah subhanahu an alqur'ani annahu shifaa'un kai bari ta nan Allah subhanahu wataala da kansa ya bada labari cewa qur'anin ma baki ɗaya waraka ce faƙala ta'ala Allah ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifaa Allah subhanahu wata'ala ya ce inda mun sanya shi sakon da aka aiko abun karantawa ne da wani yare ba larabci ba a ce an kawo shi ne misali a ce da kanuru aka saukar ya kake gani larabawa za su fahimce shi an aiko wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Qur'ani da yaran kanuri ba za su gane mai ake faɗa ba laƙalu da sai su ce laula fussilat ayatu me yasa ba a fayyace mana ayoyin yadda za mu iya ganewa ba a kawo shi da wani abu daban a jamiyun wa arabi a saukar mana da littafi ko a saukar masa da littafi ba ajame da wani yare wa arabi alhali shi ba larabe ne haka za su faɗa to Allah ya saukar da shi da larabci don su gane tunda su aka so mu aiko wa saƙon kafin waninsu litunzira ummal qura wa man haulaha to Allah ya ce kul ka gaya musu huwa lillazina amanu shi alqur'anin nan ga waɗanda sun kai imani yana nan hudan shirya ne wa shifa'un kuma waraka kaga ashe dukkan jinyoyi qur'ani zai warkar da su jinya ta kafirci jinya ta nifaka jinya ta muna abin nan abin nan ƙarya sabon Allah jinya ta zina dukkan jinyoyi qur'ani zai warkar kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Isra ayata 82 wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kuma muna sassaukarwa daga alqur'anin nan ma huwa shifaa'un abinda yake kasancewa waraka wa nunazzilu minal qur'ani Allah ce mun saukar da alqur'ani ko mun saukar abinda ke cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un abinda yake waraka wa rahmatul lil mu'minin kuma ya zamanto rahama ga mu'minai da irin wannan ne aka tuke da aka dinga tafkar rubutun sha ce shifa'u to qur'ani waraka ne amma ba ta irin wannan sigar ake nufi ba ibn al-qayyim yace mina din nan da yazo wa nunazzilu min al-qur'ani huna li bayan al-jinsi bayanin jinsi ake yi lalit tab'id ba min ce tab'idiyya ballantana ka ce wani bangaren alqur'ani waraka wani bangaren kuma ba waraka ba a'a ai ana nufi dukkan jinsin qur'anin shi baki ɗaya littafin waraka ne fa innal qur'ana kulluhu shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin domin shi alqur'ani baki ɗayansa waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai kama kala fil ayatil mutaqaddima kamar yadda ya faɗa a waccan aya ta cikin suratul fussilat wa huwa shifaa'un lil qulubi qur'ani waraka ne ga zukata min da'il jahli wash shakki war raibi daga jinya ta jahilci da jinya ta kokonto da jinya ta rashin tabbas da zai darasu a cikin zuciyar bawa to qur'ani waraka ne akan wannan in aka ma bayani da alqur'ani sai ka samu gamsuwa dangane da abin da aka faɗa falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i shifaan qattu a amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati da'i min alqur'an domin Allah subhanahu wata'ala bai saukar daga sama wata waraka ba sam a amma wadda tafi gamewa dukkan jinya wa anfa'a wadda tafi amfanarwa wa a'azama wadda tafi girma wa anja'a wadda tafi tasiri fi izalati da'i wajen kawar da jinya min alquran sama da alqurani ba duk littafin sama babu wanda yake mai warkarwa mafi girman waraka mafi gamsarwa mafi kaiwa matuƙa kaman alkur'ani shi yasa Allah ya kira shifa'u waraka ce inda ka kutsa cikin alkur'ani shi yasa kullun qur'ani zaka ga mutane dalibai ne a cikin sa ƙara ganewa bayanai suke yi shi yasa ka harin tafsirai ba sa ƙarewa kowane zamani idan ya zo za a rubuta wasu abubuwa da suka ɗarsu a wannan zamanin ƙur'anin zai sake sha makance bayaninsu waƙar tabbata fi sahihain ya tabbata cikin hadithin bukhari da muslim min hadithin abi sa'id daga hadithin abu sa'id al-khudri ƙala yake cewa in talaka nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha sabon annabi sallallahu alaihi wasallama su ne suka tafi cikin wata tafiya da suka yi hatta nazalu ala hayyin min haya'il arab har suka sauka a wata haula daga cikin manya-manyan hauloli na larabawa fastadafuhum suka nemi su ba su sauka mana wajen kwana da abinci da inda za su shayar da dabbobinsu diyafa kenan fa'abo an yi dayifohun sai suka ƙi su ba su masauki irin yadda aka yi wa annabi musa da khidr ko fa'abo an yi dayifohun ma faludiga sayyidu zalikal hayi bayan sun koma bayan gari sun zauna ba abinci ba masauki ba agaji Allah cikin ikonsa sai sanya shugaban wannan haula wannan ƙabila sai aka sare shi ludiga an ce a wata ruwaya duwu ne cije shi ka san duwu ko? duwu fa ya ciji mutu yana iya mutuwa ha? ha? kunama katuwa da tarka ta zama baka wata har gashi take yi sai ta cije shi ta cije shugaban da daddare fasa'aulahu bi kulli shay'in suka aiwatar masa dukkan komai falam yanfa'ahu shay'un amma babu abin da ya amfanar da shi duk maganin da za su masa duk dabara da za a yi sarki kunama ta same shi faƙala ba'aduhum li ba'din sai wasu suka gaya mai sashen su law ataytum haula irwahaqil ladina nazalu dama ku je wajen waɗancan 'yan jama'an nan da suka sauka a bayan gari la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un watakila a iya samun wani taimako a wajen wanin su fa atahum sai suka lallaba suka je wajen bakin nan faƙalu suka ce ya ayyuhar rahaɗo ya ku ‘yan jama'a arwahat ‘yan mutane kaɗan madun al'ashara su ne rahat waka na fil madinati tis'atu rahatin ko ‘yan jama'a ya ku ‘yan jama'a inna sayyidana ludiga shugabanmu ne aka cije shi wasa'aina lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay amma mun masa duk kokarin da zamu ba abin da ya amfanar masa fa hal inda ahadikum fa fa hal inda ahadin minkum min shay shin a wajen ɗayan ku akwai wani taimakon da za ku iya yi suka tambaya fa qala ba'dhum sai wasu daga ciki ko wani daga cikin su sai yace na'am eh akwai abin da za mu iya yi sai ce wallahi inni la'arki ya ce wallahi ni nakan yi tawaida nakan yi tofi walakin wallahi laƙadis tadafnakum falam tudayyifuna amma fa wallahi mun nemi ku sauke mu ku ba mu masauki abinci da dabbobinmu kun ki ku sauke mu yanzu kuma ku zo wajenmu neman taimako fama ana bi raqin lakum ni ma bazan muku tawaidar ba bazan yi tofin ba amma na iya hatta taj'alu li ju'la sai kun sanya mini lada da za ku bayar ju'l ladan da za a biya mutum sai kun sanya min lada fasalahuhum ala qati'in min al-ghanami sai suka yarjejeniya da su salahuhum wato suka yarjejeniya da su alaqatin min al-ghanam akan wani yankin dabbobi wato za a ɗebo musu wani yankin dabbobi ba wai dabba guda ɗaya ba tumakai da awakai za a ɗan ɗebo musu wasu wani aka faɗi wani adadi fantalaka yaftulo alaihi tun da an yarjejeniya sai ce ta yanzu ku kawo shi sai ya fara masa tofi wa yaqra'u yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha sai na karta karanta masa fatiha yana tofawa fa ka'annama nashata min iqalin bayan da ya karanta masa fatihan nan yana tofa masa kai kaman ka ce an kunce shi ne daga dabaibayi yana gama masa fatiha kai ka ce kaman dabba ce an kunce ta a dabaibayi ba zance ya kare ba sai tafiya ko shikenan fantalaka yamshi sai gashi kawai ya tashi ya mike babu sauran ciwo yana tafiyarsa wa ma bihi qalaba ba shi da wani ciwo da yake ji na radadi zogi ciwo ba shi kenan ba ya san waraka ko to an sai me ya rage ya cika musu alƙawarin fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alayhi sai suka cika musu wannan ladan da suka yarjejeniya da su a kansa kina shi idan an ce mutum zai ruqiya shikenan sai a bashi lada ba a samu waraka ba to akan me yaci wannan din ka zo kai ta tafka karatu kai ta tafka karatu kuma ana nan jiya yau kuma ka amshe kudi ka sa aljihu eh me dogaro to faƙala ba'aduhum to tunda yanzu an ba su dabbobi su kuma dama ana jin yunwa ai shikenan sai a raba a gasa ko a ci nama ayi guzuri sai wasu suka ce iqtasimu ku raba ku raba mana faƙala alladhi raqa shi raqin wanda ya tawaida sai ya ce la naf'al ba za mu haka ba hatta na'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai mun ji wa manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kun gani ko la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kar kai abu sai ka ji abin da annabi ya faɗa kai yanzu ai su gaba gadi suka yi suka aikata amma dai yana gaba sako yi batun da Fatiha ya karanta to amma kuma abin da yayin daidai ne balle a je kan ladan da aka samu sai mun je wajen manzon Allah yayi bayani ai addini baki ɗayansa ma ƙala Allahu wa ma ƙala Rasulullahi abinda Allah ya faɗa da abinda manzon Allah ya faɗa shine addini don haka sai suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai mun je wajen annabi fanadkura lahu alladhi kana mun ambata masa abin da ya wakana fananzura ma ya'muruna sai kuma mu shaurari me zai umarce mu da shi faqadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafo zuwa ga annabi bayan da suka dawo madina fa zakaru lahu zalika suka ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce wama yudrika annaha ruqya dama waye ta baka labarin cewa ita fatiha tawaida ce kaga tambaya ce amma tabbatar da magana ne ai fatiha tawaida ne ina ka samu wannan batu wato ya samu dacewa ita fatiha aba ce wadda ake yin tawaida da ita shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah an ce idan aka je wajensa sai ya dauki ruwa sai ya karatu sai ya ba mutum in ciwon aljanu ne sai ya bashi kuma sai ya ga ya rabu da shi nan take insha Allah idan tsananin zazzabi ne zo shekul islamin jami'a sai karatu a cikin ruwa sai ba wa mutum duk abin da aka kawo shekul islam ruwa yake karba sai karatu sai ba wa mutum aka tambaya aka ce waɗanne irin addu'o'i kake ce wace addu'a ko fatiha nake karantawa ai guiding force din shine nan zuciyarka imani ƙarfin imani da yaƙini yana tasiri ƙwarai da gaske akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da wanzuwar karɓuwar addu'a yaƙini ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba yaqin Allah ka ƙara mana yaƙini to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama thumma qala sai ya ce musu qad asabtum ai abin da kuka yi daidai ne yanzu hankalinsu ya kwanta ko bai kwanta ba yanzu sun samu sunna ko ba su samu ba sun hakaito mana mu ma mun samu ko ba mu samu ba yanzu an samu dalili daga wajen wa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tuhuma akan wanda ya haka babu tuhuma yayi aiki da dalili haka ake so dan ma annabi ya kwantar musu hankali ya nuna gayar halacci a irin wannan circumstance za a iya karban ju'ri kai tawaida kuma a baka lada dan annabi ya tabbatar hakan ya halatta sai ya ce iqtasimu wadribu li ma'akum sahaba ku je ku raba awakinku ni ma ku samu rabo a cikin raba ku samu nawa kashin ba wai dan annabi yana tsayanin bukata ba a dan ya nuna musu gayar halaccin haka shi ma yana da yana da kaso ku samu kaso to amma kaga dai a ciki sai da aka ambata sarki yanzu ya miƙe ko to sai a yi lura ma'ala ya ce faƙad asar hazar dawa'u fi hazar da'i wa azalahu kaga wannan magani fatiha da aka karanta sai ya tasiri ga wannan jinya sai ya kau da ita wannan jinyar hatta ka allam ya kun har ya zamanto tamkar bai taɓa samun wannan jinyar ba lafiyar sakalau wa huwa ashalu dawa'in wa aisar ibn al-qayyim sai yace kuma wannan karanta fatiha a matsayin addu'a shine mafi sauki mafi sauki sahal yana nufin sauki yusr shi ma yana nufin sauki yace shine magani mafi sauki ka karanta fatiha ka yi addu'a da ita magani ke na mafi sauki amma fa ya ce walau a hassan al'abdu ta dawi bil fatiha inda bawa ya san yadda zai kyautata yin magani da suratul fatiha lara'a laha ta'athiran ajiban fi shifa ya ce wallahi da zai ga tasiri mai ban mamaki wajen samar da waraka da fatiha take shi ka ai ya gani a wajen malaminsa shi ma wala Allah ya yi ya gani fatiha tana da tasiri amma tasirinta ya ta'allaka ga ƙarfin yaƙini da bawa yake da shi ai na taɓa karanta mana labarin ambata mana labarin wani malami ko? da shi da almajirinsa da suke taka ruwa su wuce na taɓa ambatawa ko malami ne aka ce kissa ce fa ba lalle ta zama gaskiya ba don ba musan wanda yake taka ruwa ba annabi ma cikin ruwan suke shiga ba ce suna takawa ba amma zai iya kasancewa matsayin karama duk kuma ba a kore ba hakan zai iya yiwuwa wai wani malami ne da shi da almajirinsa almajirin mai biyayya malam sai koya masa addu'a ya ce wannan addu'a duk inda ka zo ka jikin kogi babu abin tsallakawa in ka karanta ta zaka tsallaka ruwan tafiya sai ta hada malam da almajirinsa almajirin yana dauke da kaya yana tafiya a gaba yana gyaggyara malam hanya sai aka zo kuma ga magarba ta yi kuma babu komi da za a tsallaka ruwa kuma ga namun jeji ana tsoro sai suka ci malam ai sai mai addu'a nan da sai ce eh ku sai mai addu'a sai suka yi addu'a da aka yi addu'a shi kenan yaro yana gaba yana tafiya shi da malaminsa aka tsallaka yana tsallaka abin ya ba shi sha'awa zai waiwaya ya ce Allah shiga ta malam kaga addu'a ta yi fa'ida sai ya hango malam a tsallake shi bai samu ya tsallako ba sai taka ya koma ya sake yin addu'ar ya taka ya koma ce Allah shiga fata malam ya sai ce to ga da yadda lamarin ya kasance malam manta addu'ar kai yadda ka ya yi ta ya ji yadda malam iya karantar masa ne kuma ishi din ma ita ya yi sai ce to malam mu sake yin addu'ar mu sake tsallakawa sai suka yi addu'a sai ya ce malam ya shiga gaba malam ya shiga gaba aka yi addu'a malam an yi haka zai daga kafarsa sai ga ya ja kafar wando sai almajir ya ce Allah shiga wata malam ina ga kaman wannan shine dalilin wanda ya ja kafar wando ka ayya ne ya shiga ruwa ne ya kisar kenan tun ina ɗan ƙaramin yaro na karanta tun ina primary school amma yanzu ban manta ta ba sai daga baya ni dai kawai na karanta labari ya ban sha'awa amma daga baya ina reflecting a kayan wannan sai na tuna ana ƙoƙarin gaya wa mutane udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ne kasan da'in primary ana koya musu abin da zai amfanar da su a rayuwa amma yanzu hansar ake ba su da me suna wannan abin da ake sayawa yara 'yan gata tablet ko irin wannan kwamfutar suna ta dandadanne shi ne wai gata Allah ka shirar da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum shehu ba na ran